هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الاسافي نمسلنشي منا شاء قوة hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar sannan muna uku ko? hudu ne yau? muna hudu ga watan uku dubu biyu da hudu a wannan kalanda ci gaba da karatunmu na ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna nan a cikin albabul awwal الفصل الرابع درسي نتقف يوضا متاش إن الله يا الفصل الرابع في قسمه تعالى بعظيم قدره wannan fasali na hudu malam ya ce zai bayani ne akan rantsewa da Allah ta'ala ya yi da girman martaba da daraja da matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibn al-qayyim ya gaya mana a cikin littafin sana at-tibyan fi aqsam al-qur'an cewa Allah ta'ala yana rantsuwa da abubuwa da yawa a cikin alkur'ani kuma yana rantsewa saboda abubuwa da yawa don haka ne malamai suke cewa akwai al-muqsim mai yin rantsuwar akwai al-muqsamu lahu abinda ake rantsuwan dan shi akwai almuqsamu bihi abin da hadayu muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nar اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a lissafi na musulunci muna sha uku ga watan ɗaya hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar sannan muna uku ko? hudu ne yau? muna hudu ga watan uku dubu biyu da hudu a wannan kalanda ci gaba da karatunmu na ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wa sallam muna nan a cikin albabul awwal alfaslur rabi darasi na takwas yau za mu tashi in Allah ya yadda alfaslur rabi' في قسمه تعالى بعظيم قدره wannan fasali na hudu malam ya ce zai bayani ne akan rantsewa da Allah ta'ala ya yi da girman martaba da daraja da matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibn qayyim ya gaya mana a cikin littafin sana at-tibyan fi aqsam al-qur'an cewa Allah ta'ala yana rantsuwa da abubuwa da yawa a cikin alkur'ani kuma yana rantsewa saboda abubuwa da yawa don haka ne malamai suke cewa akwai almuqsim mai yin rantsuwar akwai almuqsamu lahu abinda ake rantsuwan dan shi akwai almuqsamu bihi abin da ake rantsewa da shi akwai almuqsamu alaihi abinda ake rantsewan saboda shi kuma yanzu na ce maka wallahi zan kawo maka ziyara ranar juma'a kaga ni ne mai rantsuwar da me na rantse da Allah na rantsi akan me na rantsi akan zan kawo ziyara wa na rantsewa kai da zan kawo ziyarar kaga an samu bangarori guda nawa hudu kenan mai rantsuwar abin da ya rantse da shi abin da aka rantse a kansa da kuma wanda aka yi wa rantsuwar shi yasa a cikin balaga suke cewa akwai wanda ake kira sarajulun ibtida'i mutumin da kawai ibtida'i ne akwai inkari akwai mai kuma ba kun karanta balaga ba dukan akwai ibtida'i akwai inkari akwai tsalabi shi rajul wanda yake yana inkar munkir wanda yake inkarin abin da kake kaga rantsuwar da za ka yi masa ba karama ba ce shi yasa za ku ga kwata-kwata a surorin madina Allah bai rantsi a farkon dukkan surorin madina ba duk wata aya ko duk wata sura kai da ta buɗe da rantsuwa to ta ainihin wato makka ce saboda a makka dama kafirai ne suke inkarin qur'ani suke inkarin manzanci suke inkarin tashin alkiyama waɗannan abubuwan guda uku mafi yawa rantsuwan Allah akan su yake yi kuma akan su yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsi yana cewa za'ama allazina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna kafirai suna rayawa ba za a tashi ba kace tabbas na rantse da Allah mahalicci na sai an tashi wa yastanbi'unaka a haqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq suna tambayarka wannan qur'anin gaskiya ne kace i na'am shi ne ina ma ilarun shi ne ko ismu fi illa mazin haka ne tabbas ne to wannan haka nan Allah ta'ala ya sa manzon sa ya rantse shi kuma ya rantse da rana ya rantse da wata ya rantse da taurari ya rantse da kaza Allah ya ta rantsuwa da abubuwa da yawa a ƙarshen ka duba jawabin rantsuwar sai kaga ko dai yana tambatar da manzanci ne kamar yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin Allah ya ce na rantse da alkur'ani mai girma innaka laminal mursalin kana cikin manzannin Allah kaman nun wal qalami wa ma yasturun na rantse da alkalami wa ma yasturun da abin da suke sabantawa suke rubutawa ne me jawabul qasam din ma anta bi ni'mat rabbika bi majnun na rantse da alkur'ani na rantse da alkalami da abin da ake ake sabantawa ainihin wato kai ba mahaukaci ba ne saboda ni'imar da Allah ya maka wan najmi iza hawa ma dalla sahibukum ba ma Allah ya ce na rantse da wata iza hawa idan ya karkata wan najmi na rantse da wata kai baka cikin wato mahaukata hankalinka yana nan yadda yake annajam tauraro ko aina na rantse da tauraro kai baka cikin wato waɗanda suke abin nan to duka waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsewa da su dan ya nuna muhimmanci abu to ya rantse da makhluk ya rantse da abin da ya halitta khaliq ya rantse da makhluk shi ko makhluk ba dama ya rantse sai da me sai da khaliq shi Allah yana da dama ya rantse da duk abin da ya ga dama ya rantse da shi dan shi ba a yi masa doka amma mu man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut wanda zai rantse ya rantse da Allah ko kuma ya ja bakin sa ya shiru saboda haka Allah subhanahu wata'ala malam yace qala Allah ta'ala la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun Allah yace na rantse da rayuwarka ko kuma rayuwarka ita ce rantsuwata domin kun karanta cikin annahul wadih wanda ake yi wa yan sakandare juz'i na daya ya kawo cewa akwai inda ake cire jawabul qasr la amruka shine kaman mubtada wal lamu lamul ibtida ko lamul qasr amruka amru mubtada marfum bi dhamma az-zahira ala akhirih wa huwa mudaf kafu mudaf ilayhi wa jawabul qasr mahzuf taqdiruhu la amruka qasami rantsuwarka ita ce rayuwarka ita ce rantsuwata ma'ana Allah ya rantse da rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce innahum la fi sakaratihim ya'mahuna dama ana ba da labari ne da Allah ya halakar da masu luwadi mutanen annabi Lut wanda suke luwadi Allah ya halakar da su sai Allah yake rantsewa da rayuwar annabi cewa sai da ya jefa su cikin wani bala'in da suka zamo ɗimuwa a cikin makajinsu sai ce innahum wannan shine kamar jawabul qasam kenan innahum kaga inna wasmuha la fi sakratihim ya amahu wannan lamu ana kiranta muhazlika fi harfu jarrin sakrati majrur wa huwa mudaf ha'u mudafun ilayhi wal mimu alamatu jam ya amahuna jumla fi'liya مرفوع بثبوت النون والواو فائل مبني على السكون في محل رفع والجملة خبر إن jumla ɗin ce kabar inna ita kuma jumla ɗin inna ɗin gabaki ɗayanta ita kuma ita ce ainihin jawabul qasam to Allah ya ce na rantse da rayuwarka kun ga wannan ai girmamawa ce Allah ya wa manzansa sallallahu alaihi wasallama yadda ya ware shi shi kadai ya rantse da rayuwarsa ittafaqa ahli tafsiri fi hadha malai ce dukkan malaman tafsiri sun haɗu في أنه سوى الله سبحانه في هذا أنه قسم من الله عز وجل رنسوا دقى الله من جرمة بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم دأينهم رأيوا منظر الله صلى الله عليه وسلم وأصله ضم العين من العمر حصل انت كيما عين انضم من العمر فاتو رأيوك كنا غرغدا رأيوك ولكنها فتحت سيدي أنا أمت كسرة لكثرة استئمال saboda yawan aiwatar da ita da ake akan haka wa ma'anahu wa baqa'ika na rantse da wanzuwarka ya Muhammad wa qila wa aishika na rantse da rayuwarka wa qila wa hayatika aish yadda kake rayuwa shiganka da fitanka tashinka da bancinka da sauransu wa hayatika na rantse da rayuwarka daga bangonka na haihuwa zuwa bangonka na komawa ga Allah وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف ما ليت wannan kaiwa matuƙa ce cikin girmamawa kuma kaiwa ne matuƙa wajen nuna alheri da kuma ɗaukakawa Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine nan a malam ibnu jawzi a cikin tafsirin sana zadul masir fi ilmi tafsir yake cewa la'amruka fihi salasatu aqwalin malamai sun yi magana akan ma'anan la'amurka ahaduha ɗaya daga cikin maganganun nan uku anna ma'anahu wa hayatika ya muhammad na rantse da rayuwarka rawahu abul jauza'i an ibn abbas abul jauza'i ya rawaito shi daga abdullahi dan abbas wasani wa la'aishuka na rantse da rayuwarka ne rawahu ibn abi talha an ibn abbas wa bihi qala al-akhfashu malam akfashu ma wannan fassarar ya dauka wa huwa yarji'u ila ila ma'ana al-awwal shi ma yana komawa kan ma'anar farko wa salis anna ma'anahu wa haqqika ala ummatika na rantse da nauyinka da ke kan al'ummarka taqulul arab larabawa na cewa la amrullah la aqumu ya'nuna wa haqqillah suna nufin haƙƙin Allah da ke kaina ذكره ابن الأنباري ما لمن لقى إرن سمال أنباري شيء فتوانا وقال وفي الأمر ثلاثة لغات شي أمر إن أنا كرن تاشد لغة أكو أنا سوى أمر وعمر وأمر wato bi fathil aini wa sukunul mimi da kuma dammul aini wa sukunul mimi da dammul aini da dammul mimi amrun umrun umrun wa huwa inda al-arabi al-baqa laraba suna nufin wanzuwa kenan wa haka zajjaju annal khalila wasiba waihi malam zajjaj ya ruwaito cewa da malam khalilu da malam siba waihi wa jami'a ahli luga da dukkan malaman luga gaba daya qalu al'amru wal umru fi ma'anan wahid duk wannan ma'anar su daya fa idza stu'mila fil qasami idan aka yi amfani da shi a wajen rantsuwa futiha sai a yi masa fataha la gairu banda wani abu وإنما آثر الفتح في القسم أوجر رنسوا سنة مس فتحاني لأن الفتح أخف عليهم دم فتح كافي ولا ربا وسوك فتح فإذا استؤمل في القسم فتح وهو وهم يؤثرون القسم بلأمري سنة شوى لأمري أوجر رنسوا كون أمرك فلما كثرت إمالهم إياه da suka yawaita aiki da shi a haka lazimul akhaffa alaihim sai abin da yafi sauki din ya lazumce su ko suka lazumta kansu abin da yafi sauki wa qala wa amman nahawiyuna su ko malaman nahawu irtafa ala amruka bil ibtida'i a gurin suna cewa la amruka wato marfu'un ne bil ibtida wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kazaka rafa'u khabarin bil mubtada haka malami alfiya ce والخبر محذوف والمعنى لأمرك قسمي ولأمرك ما أقسم به نارا إذا رايوك وهذف الخبر لأن في الكلام دليلا عليه don a cikin maganar akwai abin da ya nuna haka wal ma'ana uqsimu ina rantsewa innahum la fi sakaratihim ya'mahuna cewa waɗannan mutane suna cikin wato magajin su suna yin dimuwa wa fil murad bi hadhihi sakra qawlani an yi magana biyu akan ma'anar lafi sakaratihim ya amahun ahaduhuma annaha bi ma'anar dalala suna cikin bata kenan qalahu qatada malan qatada ya faɗi wannan wasani bi ma'anar ghafla rakkanwa kenan bi ma'anar ghafla qalahu al-a'mash malan a'mash ya faɗi wannan wa qad sharahna ma'anar amahi mala yace to mun yi bayanin wannan a can baya shine anan malan yace وأصله ضم العين من العمر ولكنها فتحت لكثرة استعمال ومعناه وبقائك يا محمد وقيل وعيشك وقيل وحياتك وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف قال ابن عباس رضي الله عنهما ما خلق الله ما خلق الله تعالى وما زرع وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يتي الله بي حلتشي وتا حلتا با بي كاجي وتا حلتا با بي كما واتو samar da wata halitta ko wata rai ba wacce take da girma a wajen Allah kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma sami'tu Allah ta'ala aqsama bi hayati ahadin ghayrihi yace ban ji kuma Allah ya rantse da rayuwar wani mutum ba in ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba qala abul jawza'i malam abul jawza'i yace ma aqsama Allah ta'ala Allah bai rantse ba bi hayati ahadin da rayuwar wani ghairu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba li'annahu akramul bariyati indahu domin shi ne mafi karamci mafi girma mafi ɗaukaka mafi matsayin halittu duka a wajen Allah ta'ala shi malam abul jauza'i sunansa ausu bin abdullahi bin rufi'i albasari yana cikin wa min ruwati ahadithul futuhat an ce yana ruwaito hadisi daga nana aisha daga safwan bin asal da kuma da yawa daga cikin sahabbai imamu hakim ya ce tika ne har ma ya fitar da an ce wato malaman nan sun fitar da hadisansa su shida kuma ya rasu a shekara ta tamanin da uku an kashe shi bayan hijira tarjama su tana cikin kulasa ta tahzibul kamal da tahzibul tahzib قال وقال تعالى الله يتي ياسين والقرآن الحكيم الآيات إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم اختلف المفسرون في معنى ياسين على أقوال malamai sun yi saɓani a kan ma'anar yasin me Allah yake nufi da yasin amma manyan malamai irin su imamu suyuti da jalaluddin muhalla su waɗannan a cikin tafsirinsu ko muhalli sun ce Allahu a'lamu bi muradi wannan ita ce hanyar da tafi kowace lafiya a cikin fassara waɗannan kalmomi malam muhalli da malam suyuti sun ce Allah shine mafi sanin fassarar kalmomin da suka zo a cikin waɗannan surori akan waɗannan kalmomi an wallafa littattafai masu yawan gaske dubunnai aka wallafa akan me Allah ko kuma an yi maganganu dubunnai akan abin da Allah subhanahu wataala yake nufi da waɗannan wato haruffa da suke zuwa a cikin farkon alkur'ani a cikin wato alburhan fi ulumul qur'an na malar zarkashi da al-itqan fi ulumul qur'an na imamu suyuti sun kawo bayanan malaman da suka gabace su dangane ga hikimomin yadda Allah yake buɗe alqur'ani kowace sura a cikin surorin da na alqur'ani guda nawa ne ɗari da na da goma sha hudu waɗannan surori ɗari da goma sha hudu kowace ka buɗe ta to ka kula me Allah ya fara cewa a farkonta za ka samu abin da Allah yake buɗe alkur'ani da shi a cikin surorin nan ɗari da goma sha hudu sun kasu kaso kaso har gida goma kaso na ɗaya shine akwai surorin da aka buɗe su da yabo ga Allah ko a yabi Allah ko a tsarkake Allah akwai surorin da suka zo da wannan waɗannan surori ne a cikin alkur'ani guda ainihin wato biyar wanda aka buɗe su da yabo ga Allah akwai alhamdulillahi rabbil alamin akwai alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur akwai alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja akwai alhamdulillahi suratul fatir ko akwai alhamdulillahi suratul sabai waɗannan su ne surori guda biyar waɗanda aka buɗe su da yabo ga Allah sannan akwai surorin da aka buɗe su farkon su tsarkake Allah ne subhanahu wa ta'ala irin su subhanallazi asra bi abdihi irin su tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira irin su tabarakallazi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan akwai surorin da aka buɗe su da tasbihi aka buɗe su da tasbihi ga Allah irin su wanne sabbih isma rabbikal a'la irin su sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wanda wannan akwai suratul hadid da suratul hashari da suratul safi duka waɗannan an buɗe su da sabbaha lillahi akwai surori kuma guda biyu su kuma an buɗe su da yusabbihu akwai wace akwai suratul juma'a akwai suratul tagabun waɗannan duka an buɗe su da tasbihi kun ga kenan surorin da aka buɗe da tasbihi guda uku an buɗe su da fi'ili madi sabbaha lillahi guda biyu kuma an buɗe su da fi'ili mudari'i yusabbihu lillahi sabbaha kama an yi tasbihi kenan ya wuce nan kuma yusabbihu ana ana yin sa ci gaba to wannan nau'i kenan duk yana ƙarƙashin nau'i guda cikin nau'in buɗe alƙur'ani wato kala uku kenan ana buɗe alkur'ani wata ran da yabo ga Allah surori biyar a cikin alkur'ani an buɗe su da yabo ga Allah surori biyu an buɗe su da tasbihi ga Allah sannan kuma surori guda bakwai za mu ce mun haɗe su gaba ɗaya kenan da subhanallazi asra bi abdihi da tabarakallazi bi yadihi almulku da tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi da sabbih isma rabbikal a'la da sabbaha lillahi ma fis samawati guda uku da yusabbihu guda biyu wannan shine kaso ɗaya na yadda Allah yake buɗe alkur'ani wata ran kenan ana buɗe alkur'ani da tsarkake Allah ko da yabo ga Allah ko kuma da tasbihi ga Allah kaso ɗaya kenan kaso na biyu akwai surorin da ake buɗe su da kira farkon surar kira ne a cikin su akwai surori goma sha uku a cikin alkur'ani duk an buɗe su da kira misali ya ayyuhal ladzina amanu wanda akwai suratul ma'ida da ya ayyuhal ladzina amanu aka buɗe ta akwai suratul hujurati da ya ayyuhal ladzina amanu aka bude ta akwai suratul mumtahanat ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ha ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud wadannan duka an bude su da me da ya ayyuhal ladzina amanu akwai kuma wanda aka bude su guda uku da ya ayyuhan nabiyyu akwai suratul ahzab akwai suratul talaq akwai suratul tahrim duka waɗannan an bude su da me يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي لما تحرموا ما أحل الله لك akwai surori guda biyu da aka buɗe su da ya ayyuhan nasu cikin su akwai ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida akwai ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim akwai sura da aka buɗe ta da ya ayyuhal mudaffir ya ayyuhal muzammil in an haɗa waɗannan su ne surori guda goma sha uku wanda kowanne in ka buɗe farkon su ya ayyuhan ladina amanu ko ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhan muzammil nau'i na uku akwai surorin da aka buɗe su da jumla khabariya wato in ka duba farko ko jumla fi'iliya ko jumla khabariya da labari aka buɗe farkon surar waɗannan surori ashirin ne da uku a cikin alkur'ani kuma shine nau'i na uku na yadda qur'ani yake buɗe magana nau'i na uku akwai irin suratul anfal yas'alunaka anil anfal irin su suratul tauba bara'atun min Allah irin su suratul nahl ata amrullahi fala tasta'jilu to irin su suratul anbiya suratul mu'minun suratul nur suratul zumar suratul muhammad suratul fathi suratul qamar suratul rahman suratul mujadala suratul haqa suratul ma'arij suratul nuh suratul qiyama suratul a'ma suratul balad suratul qadar suratul bayyina suratul qari'a at-takasub da kautsar waɗannan dukkaninsu guda ishirin da ainihin uku an buɗe su ne da jumla khabariya sannan akwai nau'i na hudu shine abin da Allah ya buɗe shi da rantsuwa waɗannan surori ne har guda goma sha biyar a cikin alkur'ani akwai wasafati safa ita ce ta farko akwai wazariyati akwai wasuri wan najmi wal mursalati wan nazi'ati was sama'i zatil buruj was sama'i wat tariq wal fajr wash shamsi wal layli wad duha wat tin wal adiyati wal asri innal insana lafi khusr duka waɗannan surori guda goma sha biyar su kuma Allah ya buɗe su ne gani ya buɗe su da rantsuwa nau'i na biyar su ne irin surorin da aka buɗe su farkon su sharaɗi ne sharaɗi aka fara tsawa a farko waɗannan surori ne guda bakwai kamar iza waqa'atil waqi'a irin su iza ja'akal munafiqun irin su iza shamsu kuwirat iza sama'un fatarat iza sama'un shaqqat إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا جاء نصر الله والفتح waɗannan surori guda bakwai duk an buɗe su ne da iza wato kamar shar'i aka sa kenan a farkon su nau'i na shida su ne wanda aka buɗe su farkon su umarni ne kana buɗe sura umarni za ka fara gani waɗannan surori ne guda shida qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn iqra باسم ربك الذي خلق قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس waɗannan surori guda shida kana buɗe su kuma abin da zaka fara gani shine umarni ya fito daga Allah yana bayarwa nau'i na bakwai shine wanda aka buɗe su da tambaya kana buɗe surar tambaya zaka gani irin waɗannan akwai surori guda shida hal ata alal insani حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أما يتساءلون هل أتاك حديث الغاشية ألم نشرح لك صدرك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أرأيت الذي يكذب بالدين تقول أن أبو إسني دبي da tambaya istifham sannan nau'i na takwas su ne waɗanda aka buɗe su da addu'a kana buɗe su addu'a za ka gani waɗannan surori uku ne wailul lil mutaffifin bone ya tabbata akan masu tauyewa shi yasa imam malik ce da kulli shay'in wafa'un wa tatafifun aw ba anan ne kadai ake tauyewa ba rayuwa ga baki ɗayansa akwai mudin aw imam malik yace tunda ka farka daga safe har zuwa kwanciyarka bacci da mudin awo kake yawo duk abin da ka cika Allah ya cika ma abin da ka tauye a tauye ma zaka kaka dauka cewa ana maganan wai limu dafifina ka dinga kallanta wajen masu kwanan awo yace ta shiga rayuwar kowa sannan Allah ya ce wailul likulli humazatil lumaza bone ya tabbata akan masu zumɗe da rada sannan ya ce tabbat yada abi lahab hannayen abi lahab sun taɗi nau'i na tara su ne waɗanda ake buɗe surorin da aka buɗe su da abin da ake kira at-ta'li wato a faɗi hikimar da aka yi wani abu a baya sai a buɗe wannan surar da wannan hikimar shine sura ɗaya ce ta ƙarshen alqur'ani shine li'ila fi quraish saboda sabon quraishawa aka buɗe ta da wani abu kai tsaye aka ce li'ila fi quraish ilatihim rihlat ash-shita'i was-sayf saboda sabon su na yin tafiya guda biyu da suke neman abinci zuwa sham zuwa kuma abin annawul ashir nau'i na goma su ne surorin da aka buɗe su da irin waɗannan huruffa to su waɗannan surorin guda ashirin da tara ne waɗanda aka buɗe su da alif lam ra ko alif lam mim dukkanin su kuma gabaki ɗaya in banda bakara da ali imran dukkanin su surorin maka ne akwai alif lam mim suratul baqara alif lam mim ali imran to waɗannan biyan su kaɗai ne na madina amma duk ragowar na maka ne akwai alif lam mim sad suratul a'raf wanda ita ce sura da tafi kowace tsawo a cikin surorin makka kamar yadda bakara ita ce surar ta fi kowace tsawo a cikin surorin madina amma an kace kuma alqur'ani gaba ɗaya wacce ta fi kowace tsawo sai a ce bakara wannan ba sabani alif lam ra suratu yunus alif lam ra suratu hud alif lam ra suratu yunus alif lam mim ra suratu ra'd alif lam ra suratu ibrahim alif lam ra suratu hijr kaf ha ya ayn sad suratu maryam taha suratu taha tasim mim suratu shu'ara tasim suratu naml tasim mim suratu qasas alif lam mim ankabut ألف لام ميم سورة الروم ألف لام ميم سورة اللقمان ألف لام ميم سورة السجدة ياسين سورة ياسين صاد سورة صاد حاميم سورة الغافر حاميم سورة فصلت حاميم عين سين قاف سورة الشورى حاميم زخرفي حاميم دخان حاميم سورة الجاثية حاميم سورة الأحقاف كم كنا حاميم بالتافيوة إذا غدا بقويتي ألف لام ميم غدا شدا ألف لام رافع guda biyar to sannan sai ainihin wato a qaf suratu qaf nun suratu nun to waɗannan hurufa gaba ɗaya an kirga su guda goma sha hudu ne a duk hurufan da Allah ya buɗe da su farkon wannan sura a cikin hurufan hijaiya wanda ka haddace guda 29 ko da takwas to kwaya goma sha hudu kawai Allah ya buɗe waɗannan surorin da su ha'un an faɗe shi sau bakwai qaf an faɗe shi sau biyu nun an faɗe ta sau ɗaya tak a wajen nun sinu an faɗe shi sau biyar alif mim almim almim an faɗe shi sau goma sha bakwai mimun kenan mimun sau goma sha bakwai shi ya fi kowanne yawa alif sau goma sha uku lamun sau goma sha hudu sad sau uku ra'un sau shida ha'un sau biyu ya'un sau biyu ainun sau biyu kafin sau ɗaya ta'un sau ɗaya adadin hurufan guda ɗaya gaba ɗaya guda saba'in da biyar ne to wajen fassara waɗannan hurufan sai da aka yi ƙauli ashirin duk kuma ba wanda annabi ya faɗa ko sahabbai duk ijtihadi sai da aka da alƙali anan yace yasin wal qur'anil hakim ikhtilafan mufassiruna fi ma'ana yasin ala aqwali ƙauli ashirin malamai suka yi akan wannan saboda me baya daga cikin uslubin larabawa su fara magana da hurfa da ka ba a samu istishhadi daga aqwalul arab ba sai da alqur'ani yazo malamai suka yi maganganu da yawa akan me yasa Allah ya bude musu magana da irin wannan aka ce yayi haka ne wasu suka ce dan ya ja hankalinsu wasu suka ce dan kaza wasu suka ce dan kaza to dan kaza dan kaza din wasu ce sunayen Allah ne wasu ce malam yace annahu lam yathbut an nabi sallallahu alaihi wasallama hadithun sahihun marfu'un fi ma'ana hadhihi al-ahruf bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara waɗannan hurufan ba ko ɗaya daga ciki hadisi bai inganta ba yace wa min thumma wa min thumma fa inna al-qawl fi tafsirha la sanada lahu min al-kitabi aw as-sunnati as-sahiha bin nafsi to kun ga kenan duk abin da za a kawo wasu ce sunan annabi ne sallallahu alaihi wasallama wasu ce sunayen Allah ne wasu ce alifun yana nufin Allah lamun yana nufin jibril mimun yana nufin annabi dukkan su rajaman bilgaibi ne babu wani nassi da ya tabbata ga fassarar su saboda haka aka wallafa littafai tuli wanda mutum yana so ya koma dan ya karatu mai zurfi akan wannan matsalar to ainihin sai ya koma cikin al-itiqan fi ulumul qur'an na jalaluddin suyuti ko ya koma irshadul aqal salim ila mazayil qur'an karim na abu su'ud muhammad bin muhammad ko al-azjar na muhammad bin qasim al-anbari ko al-ijaz al-bayani lil qur'an na doktora aisha abdurrahman ko ijazul qur'an na abubakar muhammad bin tayyib al-baqillani ko ya koma anwarut tanzil wa asrarut tawil ko bahrul ulum na abu layth samarqandi ko al-bahr al-muhit na abu hayyan ko al-burhan fi ulum al-qur'an al-burhan al-kashif fi ijaz al-qur'an tafsir ibn kathir tafsir tahrir wa tanwir duk waɗannan manyan malamai a cikin tafansu maraji ne nan ga sunan wajen guda 46 akwai tafsirul kabir na fakar dinin razi akwai aljami da ahkamul qur'an na imamul qurtubi akwai ainihin ruhul bayan akwai ruhul ma'ani fi tafsirul qur'an azim wa sab'a al masani akwai ar-rawdul unuf akwai gasunan ne don koma kan ma'anar wannan don haka kada wani ya ruɗe idan muka ji alƙali yana kawo mana fassara waɗannan hurufa duka ijtihadi ne babu wani abu qat'an da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa Allah ake nufi wasu ce a'a lambobin ake nufi kamar yadda lamun yake nufin talatin alif yake nufin ɗaya ha'un yake nufin biyar a cikin lissafin jummal da suka ce ai lissafi ake kirgawa na muddar duniya ka bi wasu kuma da suka sa wasu ka ta a rumuzi ake zuwa ga sunayen Allah alif ana nufin Allahu lamun al-latifu mimun al-maliku wani kuma nan ya sa gaba wani kuma ya zo ce a'a ana ma magana ne akan ainihin wato abin nan caccanzawar rayuwa da yadda mutuwa take da yadda rayuwa take da yadda dan adam zai tashi da kaza da kaza wasu ka ce a'a tsokana ce ake wa larabawa hurfan da kuka saba faɗa kuka saba ji to irin su ne in kun isa ku yi alkur'ani tunda kun ci annabi balarabe ne shi ma larabci ya amfani da shi alkur'ani to alif lam mim an to kamar ka ce na kera mota kuma ga karafan da na kera nan a gaban ka kai ma in ka isa kera kun ga wannan ya fi kaiwa matuƙa wajen tsokana in ka isa kamar ka ce na shauɗa ma bulala ga bulala nan ɗauki karama ya fi ka ce nemo bulala ka karama to alif lam mim ai kun saba faɗar su to ku zo ku faɗe su ku yi mu'arada da alkur'ani in kun isa suka ce ba za su iya ba to wannan kaulin shi ya fi kusa da hankali cikin ma'anonin da aka bawa waɗannan abu وقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم الآيات اختلف المفسرون في معنى ياسين على أقوال فحكى أبو محمد أبو محمد من جماعة الترجمة أبايا مكي أنه روية روية بصيغة التمرير روية أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي عند ربي عشرة أسماء saboda hadisi na za'i ina da sunaye goma sunaye annabi sun fi goma ko a zajin ma'ad muka karanta yake idan aka ce duk siffar annabi sallallahu alaihi wasallama za a tsago masa suna daga jiki to sunansa ya fi dubu in kuma aka ce za a tsaya akan waɗanda nasti ya zo da su to an san adadin su cikin sunayensa akwai al-mufarrik wanda dole suke lissafa sunayen annabi ba sa kawo wannan amma ya tabbata hadisi sunansa al-mufarrik يفرق بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وبين الكفر والإسلام وبين الهدى والضلال duk masu lissafa sunan ba sa kawo wannan saboda sun san nan sunan na aiki ya yi mu'arada da san zuciyar zakara min ha wa yasin ismani lahu aka ce a wannan hadisi wanda bai inganta ba an kawo tsaha da yasin a cikin sunayensa sallallahu alaihi wasallam وحكى أبو عبد الرحمن السلمي السلمي مالا عبد الرحمن السلمي يا رويت أن جعفر الصادق أنه أراد يا سيد مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم شيا فسرات ذاتي وأنا نفن يا سيد ويا سيد وأنا ابن عباس يا سيد يا إنسان يا متن أراد محمد صلى الله عليه وسلم وقال هو قسم وهو من أسماء الله تعالى تو كما يتي كما سونا الله dama malam ya gaya mana tun a farko cewa malamai sun yi sabani na tafsiri so dan kaka ci kofa kowa sai kawo kaulin sa wa qala zajjaju malam zajjaju cikin manyan malaman luga shaykhul arabiyya al imam fil adab abu ishaq ibrahim bin muhammad صاحب التصانيف الجليلة وله تفسير مشهور وإعراب القرآن وكان منيفا في الدين والأخلاق وإليه ينسب الزجاجي صاحب الجمل an ce ya rasu a Bagadaza shekara ta ɗari uku da shida yana ɗan shekara tamanin a duniya ka koma cikin fiqhul lugha shafi na ashirin za ka ji bayani a kansa ƙila yake ma'anahu ya Muhammad wa ƙila ya rajul wa ƙila ya insanu ƙila ce dama wa an ibn al-hanafiyya yasin ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda malamai suke nufi duk abinda aka faɗa a kawo shi dai annabi sallallahu alaihi wasallama darajarsa tana nan a wajen Allah ba za ta ragu ba sai dai ta karu ba za ta taba raguwa ba saboda ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatara ma'ana kullum darajarsa Allah yake ƙara ɗaukakawa matsayinsa Allah yake ƙara ɗaukakawa duk abin da ya tabbata na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya sai kwace ba amma fa ba a yin ƙarya don a kare annabi ya fi ƙarfin ai ƙarya ko a kawo abin da bai tabbata ba don a kare shi da shi abinda yake ba gaskiya ba shine ake yin yan karerai dan a kare shi ranar da kare ta tashi sai abin ya tafi amma abin da yake jauharin sa gaskiya ne abin da ke kewaye da shi gaskiya ne wahayin da aka yi masa gaskiya ne Allah da ya aiko shi gaskiya ne shi kan kansa gaskiya ne wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq ذلك بأن الله هو الحق قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا da haka ne malam imamu zahabi yake cewa matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi karfin mu jawo hadisan da basu inganta ba dan mu ce yana da girma ce ina wane mutum ailin zamu ya fi kaman bakin kaza ba wuce yake cewa ko yasin an wato daga ibnul hanafiya shine wato abu abdullah muhammad bin abi bakr siddiq khalifa na farko a musulunci sunan hanafiya din mahaifiyarsa ce ya shahara da ita an dangana shi zuwa ga ainihin wato ita hanafiya din saboda bayan rasuwar abubakar babarsa ta auri sayyidina ali sai ta so a hannun sayyidina ali yana cikin manyan malamai masu gaskiya imam bukhari da imam muslim sun rawaito da hadisansa da yawa ya rasu a madina shekara ta tamanin bayan hijira ka duba cikin alhiliya hiyatul awliya da kuma at-tabaqat an kawo tarihinsa a ciki wa an ka'ab an rawaito daga ka'ab yace yasin qasamun aqsama Allah ta'ala bihi shi ya fahimta sai yace yasin rantsuwa ce Allah ya rantse da ita bihi qabla an ya khalaqa as-samaa wal arda kafin Allah ya halicci sammai da ƙasa bi alfai amin da shekara dubu biyu fahimta sa kenan ba Allah ya Muhammad innaka laminal mursalin haƙiƙa Allah ya rantse kana cikin ainihin wato manzanni ثم قال والقرآن العظيم أي والقرآن العظيم أنا رسول تككو والقرآن العظيم الله نارن إيه؟ والقرآن الحكيم نارن إلى قرآني مي قنشد حكمة وأن كميك قنشد حكمتي إنك لمن المرسلين شنو جواب القصر ya siyan fa in kujjira annahu min asma'ihi kun ji malam da yake yace saboda maganganu ne ake ta faɗa kai ma ka kamata kai ma ka faɗa yace fa in kujjira idan mun kaddara ma'ana mun yadda ko mun kaddara cewa a ce din annahu min asma'ihi sallallahu alaihi wa sallama wa sahha fihi kuma ya inganta ya ce sunansa ne annahu qasamun kana fihi min at-ta'zim sai mu ce to akwai girmamawa da aka yi da rantsewa da shi ma taqaddama wa yu'akkidu fihi al-qasam asfu al-qasm al-akhar alayhi yace yana karfafa rantsuwar da aka yi adafin wata rantsuwar akai wa in kana bi ma'anan nida duk yake yazo da ma'anan kira جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته sai wata rantsuwar ta zo a baya don a tabbatar da manzancinsa wa shahadati bi hidayatihi da kuma ba da shaida akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan shiriya kuma duk abin da ya zo da shi shiriya ne a qasama ta'ala bismihi Allah ya rantse da sunansa wa kitabihi da littafinsa annahu laminal mursalina cewa yana cikin manzannin Allah bi wahyihi ila ibadihi da wahayin da ya masa zuwa ga bayansa wa ala siratin mustaqim kuma yana kan tafarki madaidaici min imanihi saboda imaninsa ai tsarikin kan hanya la'awi jaja fihi babu karkata a cikinsa wa la udula anil haq kuma tambiyar yake miƙaƙƙe ne wanda ba a karkace wa gaskiya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون عبد الله بن مسعود yace da ayan nan ta sauka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira mu zai mana tafsiri da yazo sai mana wani dogon zane kwaya daya sai ya zanuka kanana a gefensa sai yace wannan hanya ni kakkiya wacce ba karkacewa kamar wannan zanen da ne ni kakke ita ce hanya ta har zuwa aljanna waɗannan yan hanyoyi da kuka gani kanana hanyoyi ne wanda kowace hanya akwai shedan akan hanya ya tsaya yana kiran mutane خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط حوله خطوطا وقال هذا سبيلي وهذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه قال النقاش ما النقاش يتي ما النقاش شيني أبو بكر بن محمد بن الحسن بن أحمد الموصلي البغدادي المقري أنت مالني نحديثي ومالم التفسيري abu abi musul ya rawaito daga reshi kuma yana cikin tabakarsa an ce ya rawaito ruwayoyin nan guda bakwai na qira'a alqur'ani har ma a zamanin sa ana kiransa wato shekul qurra ake kiransa a lokacin sa ya iya qira'a bakwan nan gaba daya ya rasu a shekara ta 351 lam yuqsimu Allah ta'ala li ahadin min anbiya'ihi bir risala babu wanda Allah ya rantse a cikin annabawansa kwaya ɗaya tak Allah bai rantse bin risala cewa ya aiko shi ba fi kitabihi illa lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah yace ya aiko shi kuma ya rantse ya aiko shi wa fihi min ta'zimihi yace a wannan akwai girmama shi wa tamjidihi da da ba shi girma ala tawil man qala innahu sayyidu ma fihi ga wanda yace shine shugaban ma fihi abin da ke cikin sa wa qad qala sallallahu alaihi wa sallama ana sayyidu walad adam wala fakhar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan hadisi yace ni ne shugaban ainihin ƴaƴan adam gabaki ɗaya ba tare da alfahari ba har yace adam daga kan annabi adam har ya zuwa ƙarshen duniya duk suna ƙarƙashin tuta ta ranar alkiyama shi san aka raba ka da annabi an cuce ka ba wani abu kuma da ya rage maka in ka ban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi da Imam Tirmidhi Imam Razi ya rawaito shi haka nan wato ainihin Ibn Majah ya rawaito shi a cikin kitabu Zuhud da babin shafa'a a ciki yayi kare wa ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in wala fakar ni ne farkon mai ceto ni ne wanda Allah zai ba ceto Imam Muslim ya rawaito shi amma banda kalman wala fakar haka ruwayar ta zo da wannan a cikin Tirmidhi da ibnu maja da imam ahmad dukkaninsu daga hanyar ali bin zaid bin juda'an wa huwa da'if wasu hadisan kuma daban sun zo da ruwayan wala fakatin waɗanda dukkaninsu da'ifai ne amma akwai wanda suka zo ingantattu a cikin jami'u sagir hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin da takwas وقال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد قيل لا أقسم به wasu ka ce Allah yana nufin ba zan rantse da wannan garin ba wasu kuma suka ce la dinnan sila ce ma'anarsa uqsimu bi hadzal balad ina rantsewa da wannan garin kun ga ma'ana biyu kenan ko wa anta hillum bi hadzal balad kai hillum bi hadzal biha kasancewar sa haifaffen garin fa inna kaunahu amanu shi yasa da annabi zai fita daga maka da aka matsa masa akan addini sai tsaya kalle ke ce ya ke maka ke ce garin da na fito duk duniya wallahi in banda mutane na kinki sun kore ni ba zan fita daga maka shi yasa lokacin da waraqat bin nawfal annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan yayi masa bayani yake cewa ai kai manzo ne Allah zai aiko ka ko mutanen garin ka sai sun kore ka sai ce yanzu za ku fidda ni ce ina ai babu wani mutum da zai zo da irin gaskiyar da ka zo da ita sai an yi faɗa da shi ka'ida ne mutum ya zo da gaskiya sai an yi faɗa da shi in ka zo ka faɗa abu ka ga ba wanda ya faɗa da kai to ka bincike abu dole gaskiya dama makaryata ba sa santa dole sunna masu bid'a ba sa santa dole shari'a batattu ba sa santa dole musulunci kafirai ba sa santa duk abin da ka zo da shi na daidai to wanda baya daidan wannan abin sai ya ji fa baya kan wannan abu kuma sai ya yi iyayensa iya karfinsa iya ihunsa iya dabararsa ya ga wannan abin da ya ci nasara ba amma ɗabi'a ta addinin Allah duk inda ya kafu sai ya ci nasara walau kari halkafiru walau kare al-mushrikun to shine malam yace abin da yake nufi a nan kenan cewa ainihin wato wannan gari قال أمنها الله تعالى بمقامه فيها وكونه بها فإن كونه أمان حيث كان duk inda yake to amana ne ga inda ya kasance din kuma qala ta'ala wa walidin wa ma walada anan an yi fassara uku wasu suka ce da mahaifi da abin da ya haifa ana nufin annabi ibrahim da kuma abin da ya haifa na annabi isma'ila shi kuma annabi isma'ila ya haifa ya haifa har aka zo kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce wa walidin wa ma walada ana nufin da annabi adam da ƴaƴansa mu kenan gaba daya kuma duk Allah ya rantse da mu wasu suka ce wa walidin wa ma walada da uwa kowace uwa da kuma abin da ta haifa ko menene dabbobi sun shiga kenan kaza ta shiga da ta kwai zakara ya shiga yana da gashi ma komai duk abin da yake haihuwa ya shiga kun ga ma'ana uku kenan ko to man qala arada adam fa huwa am amun wanda yake adam ake niki da walidin wa ma walada wa man qala huwa ibrahim wa ma walada fa hiya insha Allah ta'ala isharatun ila muhammad sallallahu alaihi wasallam fa tatadammanu suratu القسم به صلى الله عليه وسلم في موضعين yace a cikin fasahohin da aka ba wa walidin wa ma walad in mun dauka walidin ana nufin ibrahim alaihi salatu wassalam wa ma walad ana nufin isma'ila da abin da ya fito a zuriyarsa yace to abin ya koma zuwa ga annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kuma an ce annabi adam ne da abin da ya haifa to ya zama kowa da kowa kenan in kuma an ce walidin dukkan mai haihuwa wa mawalad da abin da ya haifa to ya koma kan dukkan wani abu na duniya kenan wanda yake haihuwa وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه wannan littafi babu shakka a cikinsa qala ibn abbas an waito daga abdullahi dan abbas hadhihi al-hurufu aqsamun aqsama Allah ta'ala biha kun ji ra'ayin abdullahi bin abbas akan wannan yace rantsuwa ne Allah ya rantsi wa an wa an ghairihi fiha ghairu zalika amma ya sake wani tafsirin kuma daban saboda ba annabi suka ji ya faɗa ba inda ana da tafsirin annabi akan hurufan nan da ba za a samu matsala ba kowa ya zo su zai faɗa amma wani ya ce Allahu a'lamu bi muradi duk masu karanta jalalaini tafsir jalalaini ba za ka taɓa ji a tafsir jalalaini an fassara maka hurufan nan ba saboda jalalaini ba su fassara ba in suka zo ta suke Allahu a'lamu bi muradi kai ka huta ne fassara wanda ya fassara ya huta amma ka ce masa kila kila har kila 23 wace zai dauka cikin kila 23 قال سعد بن عبد الله التستري ما لا التستري يتي الألف هو الله تعالى والله جبريل والميم محمد وأتى هذا القول الثمر قنديل ما لا الثمر قنديل هكذا يقول ولم ينصفه إلى سهل amma rasa wanda ya faɗa ya ce ba ma halin da ya faɗa ba wa ja'ala ma'anahu Allah anzala Jibril ala Muhammadin bi hadha al-Qur'an la rayba fihi kun ji fassara Allah ne ya sako mala'ika Jibril da wannan Qur'an zuwa gare ka wa ala al-wajh al-awwal yahtamilu al-qasam yana iya daukar rantsuwa li'anna hadha al-kitaba haqqun la rayba fihi dan wannan littafi dama ba shakka a cikin sa ثم فيه من فضيلة القرآن اسمه باسمه نحو ما تقدمه ثم فيه من فضيلة القرآن sannan akwai falala alqur'ani ismuhu bismihi sunansa da sunansa kamar yadda ya gabata wa qala ibn afa'in malam ibn afa'in yace mun gabatar da tarjumar sa fi qawlihi ta'ala qaf wal qur'anil majid أقسم بقوة قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم شي قاف إن سيتي قلب لي أكتر الله من تن أنا لكم قاف قلب جمال واكنا ما لا يكون أفاي حيث عمل الخطاب يدي أو كبا وانا مجانا والمشاهدة ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله wato da ya tasiri da wannan ba cikin ɗaukakar halinsa wa ila huwa ismun lil qur'an wa ila huwa ismun lillahi ta'ala wa ila jabalun muhitun bil ardi wa ila ghayru hadha kun da ila nawa kenan akan qaf ila ismun lil qur'an ila huwa ismun lillahi ta'ala wa ila jabalun muhitun bil ardi wa ila ghayru dhalika a'a ghayru dhalika aidi ghayru hadha قال جعفر بن محمد في تفسير والنجم إذا هوى إنه محمد صلى الله عليه وسلم يا فسر نجم ده النبي صلى الله عليه وسلم وقال النجم قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو الشرح من الأنوار شيني أبن ده يلوتو يحكك ده حكم القرآن ده حكم إيماني وقال إن قطع عن غير الله وند ينكي قبر ونن الله بل ينسى قوة الله to shine ma'anar idza hawa a fassarar da hawa din din shari'a kenan min al-anwar ko wannan jam idza hawa nan ya ce huwa in shari'a kenan min al-anwar ma'ana ya fassara wannan jam idza hawa wai da wata tauraro kai ko da tauraro idza hawa idan ya yalwaci da haske kun ji fassarar da waye yana fassarar Ja'far bin Muhammad Sadiq shi wannan fasara to duk fasarar da ba annabi ne yake ba a cikin alqur'ani ijtihadi ne man afaba falahu ajran wa man akhta'a falahu ajrun wahid mun ce akwai at-tafsir tafsir al-qur'an bil qur'an akwai tafsir al-qur'an bil sunna akwai tafsir al-qur'an bi aqwal as-sahaba wa tabi'in akwai tafsir al-qur'an bil ruju'i ila al-kutub al-lugha al-muwaffaqa to sannan kuma akwai at-tafsirun nabawi at-tafsirun nabawi akwai at-tafsirun qauli akwai at-tafsirul fi'li akwai at-tafsirul taqariri wanda wannan yana cikin aqsamul qur'ani bis sunna amma huwa a'ammu min al-min at-tafsir wa at-tafsir bis sunna a'ammu min tafsir an-nabawi كل تفسير بس... كل تفسير نبوي تفسير بالسنة وليس كل تفسير بالسنة تفسير نبوي domin zai iya ɗauko wani hadisi da wata ma'ana ya zo ya jona shi da wata ma'ana ta alkur'ani ta iya yiwa ba haka annabi yake nufi da wannan hadisin ko wannan ayat ta alkur'ani ba to wannan shine karshen wannan fasali kun ji yadda waɗannan hurufa suke da haka duk inda muka tare waɗannan fasali to ga abin da zai zo kenan ما يجي قال ابن عطاء في قوله تعالى والفجر وليال عشر والفجر ألا يرن إذا الفجر وليال عشر da kuma waɗannan darare guda goma wanda an fassara dararen nan goma da goma farko na zargin can wal fajr yace Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato wannan tafsiri ne wanda ake kira tafsiru bil ishara dan zahirin lafazin fajaru ba za a fassara shi da annabi ba domin fajaru bai kamata a kamanta fajaru da annabi ya fi fajaru ne kuma fajaru amma akwai abin da suke kira at-tafsiru bil ishara wato ana nufin yadda al-hujr ya keto da haske haka manzon Allah ya keto wa duniya da shirya kun wannan tashbihi ne kamar yadda al-hujr ya keto da hasken asuba daga cikin duhu haka manzon Allah ya haskaka duniya da shirya kamar yadda al-hujr yake keta duniya yake haskaka bakin duhun duniya da haske haka manzon Allah ya haskaka haskensa na alkur'ani da Allah aiko shi da shi da shari'a kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur zulumat anan ba ana nufin lalle duhu na dare ba ana nufin duhun kafirci duhun zalunci duhun bid'a duhun san zuciya duhun zalunci duhun san kai duhun kidahumanci da duhun kucakanci duka waɗannan ya zo ya kawar da su da hasken alkur'ani ko ka gai yanzu zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da shirye nan da yazo ya tafi haskaka ba gashi mun haskaka da hasken alkur'ani mun haskaka da hasken sunna mun haskaka da hasken musulunci wanda yanzu idan mu ya buɗe mun gane komai duk abin da ka zo mana da shi da me za mu auna mu gane gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna suke ne awo wanda duk ba a bashi alqur'ani ba ba a bashi sunna ba to ba zai iya gane shari'a ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana rantsuwa cewa in muka rike abu ba za mu bata ba littafin Allah da sunnar annabi abin da yasa an rike sunna annabi ba za ka bata ba dan magana annabi ce kuma abin da ya fito daga bakin shiryayye baki mai tsarki mai tsafta bakin da Allah ya rantse cewa baya faɗan magana sai gaskiya to ka san baya da za a wani abu ya fito daga bakin sa a samu kuskure ko a samu ganganci ko a samu bata ko a samu wani abu alqur'ani ko magana Allah ce da kansa Allah zai faɗi magana ta zama ba daidai ba ba zai yi ba to don haka ne manzo Allah ya ce in kuka rike littafin Allah da sunnar annabi za ku bata ba to kowane mutum na duniya tun da kan abubakar siddiqu wanda duk a cikin al'umma annabi ba ta ai mutum mai daraja a cikin al'umma annabi kamar abubakar siddiqu ba su umar haɗi zuwa ƙarshen duniya kowa a cikin su maganganunsa da alqur'ani da sunna ake auna su dan ba ma'asumi a cikin al'umma annabi annabi ne kadai ma'asumi duk wanda ba annabi ba to maganarsa tana iya zama daidai ko daidan ya fi yawa a cikin maganarsa kuma ana iya samun kuskure a ciki wanda kawai za a samu kuskure a maganarsa ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa muka ga duk maganganun da mutane suka faɗa muka zo kansu sai mun tsaya mun yi ƙarin bayani domin ka bambance tsakanin maganar annabi da maganar wani sa ba ce duk wanda ba annabi baya faɗan daidai ba a'a ana faɗan daidai amma ya za a gane daidan sai an auna shi a cikin Qur'ani da Sunna mujin awo na bogaji ko kuma kuna da mudin awon na gogaji ko to qur'ani shine mudin awon sunnar annabi shine mudin awon saboda haka in mun auna abu da qur'ani da sunna muka ga yayi daidai to fa marhaban bi in ko bai daidai ba to san da dare masa shi yasa in kuka ga an rawaito abu da kila to mafi yawa malamin mafi yawa musamman malaman hadisi to suna ishara ne zuwa ga cewa wannan abin yana da rauni shi da ake kira tigatul tamrin shi yasa imamu suwuti yace abin da ilmul hadisi zu qawani na tuhad yudrajiha ahwalu matanin wa sanad ilimin hadisi yana da dokoki wanda ta nan ake tantance matanin hadisi da ingancinsa kuma ake iya tantance sanadi na hadisi dama abu biyu ne almatan wal sanadu almatan man taha ilaihi sanadu min alkalam wal hadisu qayyim ma'ana wannan shine ka'ida da doka haka muna fata anan za mu tsaya Allah ya saka wa malaman mu da alkhairi Allah ya ji kan alqabi ya ya saka mu da alheri bisa aikin da yayi na tattaro a shifa yau yana da kusan shekara ainihin wato 800 da 80 a ƙasa amma ga abin da ya rubuta yana nan yana amfanin mutane muna fata Allah ya bashi lada inda ya daidai inda ya kuskure Allah ya yafe masa ya sashi a cikin aljanna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الرحمن الرحيم wanda ya ce a can baya cewa la khafu fil aswaq ba mai kwarnatu a kasuwa bane ma'ana ba mai shiga kasuwa ne ya daga muryarsa yana surutu ainihin yana hayaniya da hasaniya bane manzo Allah ko ya shiga kasuwa kan za ka gani ya kalla kai tsaye zuwa ga abin da zai siya isa kun kafirai sun ce mali hazza rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq da Allah ya tashi ba su amsa sai ce ma arsalna min qablika min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq haka wannan shine Allah ya ce ba mai surutu da daga murya da farmato da hayaniya da hatsaniya da ihu bane a kasuwa walakin ja'alahu Allah ta'ala sam'an Allah ya sanya shi mai saukin kai sahalan mai saukin hali tantan mai sakakkiyar fuska wa mu'aqatuhu kuma wato miƙeƙeniya da nafsi karɓin karɓa wato in za ka yi ja'in ja da nafsi to kai ladabi ka san irin maganar da kake kuma da wa kake magana in kana karanta qur'ani kana fassara shi fa da Allah kake magana kuma in kace wallahi haka Allah yake nufi da ayan nan ta bayyana haka yake nufi ba ina za ka saka ka kai wa Allah kariya shi yasa kaga malamai suke taka sai su ce kila shi za ku ga muka tsaya sosai akan maganan ya yadda fa'a da waye ba kawai mutane sun dauka har kawai za a faɗi magana a wuce ba a'a sai an san da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ya tabbata ya fassara kaza da kaza to wannan babu sabani amma maganganun malamai ne kowa fa yana da rige ne a ruhu ba ba wa'ayi aka yi musu aka ce haka ake nufi ba faɗa suka yi iya fahimtar su in sun yi kuskure su samu lada ɗaya in sun dace su samu lada biyu ba laifi a cikin kuskure wajen ijtihadi san zuciya shine bala'i ka fassara abu gwargwadon yadda zuciyarka kake so ba yadda Allah da manzansa da ka'idar lugha da dokoki suka bayar ba wa fi tsayi tahwifihi can da muka karanta ce wa fi tsayi tahwifihi a cikin nan nada asalin tsayi ai nan da dewa ke a cikin nan da dewa kalmar tahwifihi din na akwai kuma ta'ayinahu amintar da shi wannan ya ce bambanci tsakanin muhadirimu da kuma tabi'i tabi'i shine wanda ya ga sahabi mallakiyar sahabi wa amana bihi wa mata alal islam wa amana bin nabi wa mata alal islam mallakiyar sahabi wa amana bin nabi wa mata alal islam muhadirin ko man man adraka al jahiliya wal islam wa lam yalqa an nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa mata alal islam wanda ya yi zamani da annabi amma bai ga annabi ba annabi bai gan shi ba kamar najjashi najjashi sun yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana makka najjashi yana habasha najjashi bai taba zuwa wajen annabi makka ba annabi bai taba zuwa habasha wajen najjashi ba amma yana jin labarin annabi annabi yana jin labarinsa ya ji labarinsa mutum ne mai san adalci a garinsa baya cutar wasu dan haka ya tura ajiyar sahabbai gurinsa to wannan har lokacin rasuwarsa bayan ya rasu ya musulunta ya rasu annabi ya kira sahabbai aka yi masa salatul ga'ib dan haka malamai suke cewa wannan yana daga ciki akwai wanda shigowarsa annabi madina ke da wuya annabi ya koma ga Allah wannan sahabi man lafiya nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala islam wannan shine sahabi wannan yace malam don Allah ne ingancin wannan hadisin da kuma fassararsa wa fi hadisi Khadija radiyallahu anha qalat lahu abadan innaka latasilu rahim wa tahmilu al-kalb wa taktibu wa taktibu al-ma'dum wa taqdi al-rayb wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq akwai wa taksuwa akwai wa taktiba duk ya inganta wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi shine hadisi na biyu a cikin sahihul bukhari sai dai lafazin hafiz ibn hajar asqalani ya kawo wa takasuwa ko wa takasiba na na aisha ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaka latasilu rahim kana fara zumunta wa tahmilu kalla kana daukan nauyin mutum manzo Allah sai ya dauke ma abincinka na gidanka da na iyalanka ka dinga zuwa kana karba a hannunsa ɗauke nauyi kenan wa taktubal ma'dum mara shi kakan tattala masa abin da zai samu ya ci ko wa takasuwa kakan tufatar da ma'dum ma'dum talaka an kamanta shi da adamu ne saboda kamar babu shi ma wa taqdur rai bai kuma kakan yi garar baki in an yi bako kakan hada masa abinci ya ci ya sha kuma ka bashi abin da zai rike a wajen lokacin tafiya wa tu'inu ala nawa'ibil haqq duk wasu abubuwa da suka shafi gaskiya su ne na waɗe duk wani abu da yake da alaka da gaskiya to kana yin taimako a kansa wannan yace mai bambanci tsakanin haka da rawa hukiya ko ruwiya ruwiya a rawaito hukiya kuma ya hakaito abin da ya ji wani ya faɗa kusan ma'anar su guda ne tunda aka ce fa haka abu muhammad maki annahu ruwiya shi ya hakaito wasu sun rawaito ma'ana ba shi ya rawaito kenan ba shi ma jiya ana faɗa ya faɗa wannan yake hadisin abu hore da yace yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuka rantsuwarka shine abinda abokinka yake gaskata ka akai ko al-yaminu ala niyyatil musta'li wanda ya sa ka rantse to akan niyyarsa Allah yake kama ka wato in ce ma in ce maka rantse min da Allah kace wallahi ashe ba rantsuwa kake nufi ba kai a zuciyarka to Allah zai kama ka da ka rantse saboda ni rantsuwa nake kai ba ta na ce wallahi kaza kaza ta yi mutum ya faɗi wallahi ya karasa a cikin zuciyarsa wani abin daban wanda yake ya ga wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce alqur'anu shafi'un mushaffa'un qur'ani mai ceto ne kuma za a bashi ceto wa mafilun kuma lauya ne mai kare mutum a gaban Allah musaddaqun kuma za a gaskata shi man ja'alahu amamahu wanda ya sanya alqur'ani a gaba qadahu ila aljannati qur'ani zai ja shi zuwa aljanna wa man ja'alahu khalfa zahrihi wanda ya sanya qur'ani a bayansa saqahu ila nari qur'ani zai kora shi wuta yace alwaham alwaham yana nufin wato kuskure wahami shine wato ka ɗauki wata ma'ana wacce take mara ƙarfi tajawuzul amrayn ahaduhuma al'afu min al'akar to al'afu din shine ainihin wato wahami wanda mukawalin sa shine wato abin nan shakku shakku tajawuzul amrayn la maziyata li ahadihima ala al'akar zannu kuma tajawuzul amrayn ahaduhuma aqwa min al'akar aqwa din shine zannu al yaqin kuma jasamul qalb ma al istinad ila dalil wal mu'anada mu'anada shine wato nuna kin abu da ganga wato ka sani ka take ƙememe kenan da shegantaka anasa kuma hankalinsa ya kwanta da anasa min janibi ɗore na anasa shine wato ka fahimci abu ko ka hankalinka yadda da abu ko ka karɓi abu ko ka aminta da abu kuma yadda jifanin ɗan ƙaramin labirari kowa zai je rubutu a jikinsa abin da yake da alaƙa da rubutun ko karatun ya kamata a dinga rubuta an talidar a masu abbata baiwa ta haifi uwar gijiyarta malamai sun yi fassarori akan wannan wasu ta ce ana nufin za a yi wani zamani da 'ya'ya za su zamo su ne masu gidan iyayensu ɗanka ka fita tun sabo kana nemo masa abinci shi kuma yana gado yana kwanci ka ciyar da shi ka shayar da shi kuma ka sa shi ya ƙi ka ka zama kai ne mai ci da shi shi ko mai maka tawaye wasu kuma suka ce yaƙi za a yi a yi yaƙi har a wayi gari a zo a kama mace a maida ita baiwa wanda ya maida ita baiwa din nan kuma ya sadu da ita ta haifi ya yar ta zama yar tun da ba ubanta ta ne yar ta zama ɗa amma ko tana na a baiwa kaga ta zama ummu walada kenan saboda haka wannan ya kokowa za a yi a ta kashe maza ana kama matansu a matsayin bayi har ya zama hakan ya faru wasu masu yi tafsiri ne duk tafsiri ne ne wa an tara shufatal urata zaka ga matsaraita marasa takalma al'alata talakawa ri'a ashai masu kiwon dabbobi ya tatawalu da fil bunyan suna tsawaita gini kaga an samu duniya ba sai gine-gine ba kan za ka ga duk wanda ake lissafa a duniya suna gine-gine na tashin hankali in ka lissafa su a zamanin da annabi yake magana sallallahu alaihi wasallama talakawa ne a duniya wannan mu'jiza ce ta annabi cewa nan gaba za a za a buɗe dukiya a duniya yanzu canan nan da ka duba yadda suke yin katin katin gidaje gidan da ya fi kowanne tsawo a duniya ma ina yake a wajen yankin cana yake ka gani sai ko ne tsaro a duniya akwai hawan da in ka je sai dai ka hango ana ruwa a ƙasa kasa ko a ce ma an yi ruwa amma gidanka ya wuce inda hadari yake tsaya wannan yace matsalar a idan qala sahabi idan sahabi ya faɗi magana aka ciro da gare shi tare da wani sahabi yana nan bai masa inkari ba wannan kaulin ya zama hujja wannan mas'ala tana daga cikin matsalolin da aka yi sabani a kanta in kana karanta usulul fiqh za ka samu wannan matsalar cewa abin da ake kafa hujja da su a shari'a suna da yawa amma uku su ne aka yi ittifaqi a kansu alqur'ani da sunna da kuma al-ijma'u sahih uku kenan wasu na ƙara da al-qiyasul jami' hudu kenan waɗannan su ne waɗanda ba saɓani mafiya malam mazhabobi suna tafa suna tafa hujja da su qur'ani da sunna shi kansa ijma'in sai ya samu hujja a sunna shi kansa qiyasin sai an ga ya cika sharadin qiyasin da bai saba qur'ani da sunna ba to sannan kuma aka rawaito wasu irin su kaulin sahabi shar'u man qablina al-istishab al-istishab al-istihsan ga kuma masalihul mursala faddu zari'a waɗannan duka kaulin sahabi duk waɗannan suna nan da yawa su kuma sun guda bakwai su kuma su ma sai an nema musu hujja kafin su zama hujja to abin da shi ma sai ya samu hujja kafin ya zama hujja to za ka iya kafa hujjar wani kuma ya ce bai da hujjar ba shi yasa wani ya ce idan sahabi ya faɗi magana duk sahabbai sun sani ba su inkari ba wannan kaulin ya zama hujja amma idan wani sahabi ya faɗi magana wani ya masa inkari to ba hujja bane akan wanda ya inkarin dan shi ma yana da wani ilimin a gurin sa mujtahidi ba hujja bane akan mujtahidi in ba nasi ka kawo wani mai mujtahidi ba ba za ka yi ijtihadi in ijtihadi ka rushe ijtihadi na da ijtihadin ka ba a'a ijtihadi baya rushe ijtihadi me yake rushe ijtihadi nafsi lajtihada ma'a wujudin nafsi idza tabatta an-nafsu batala al-ijtihad saura ka expire expire date nafsi kawai shi yake buga a ijtihadi expire date expiring date saura ka da nafsi ya tabbata to duk maganganun da suka ci karo da shi sun rushe ma a ma kare ka'ilu kowa ya faɗi magana wanda ya ce bambanci tsakanin ƙari da mukuri mukuri mai karantar da kira'a wanda yake zuwa mutane suna karanta kira'a daga gurinsa ƙari kuma ko ne yin karatu kan suna da bambanci kenan ko wannan yace akan wannan hadis malam don Allah yi bayani akan wannan hadis ku nemi daɗin bauta wa Allah da wannan daki hakika a rushe shi sau biyu kuma a na ukun za a ɗauke shi wannan hadisi sai mun yi bincike a kansa malamai sun da'afa shi wasu kuma sun kawo shi na hadisin zuwa kai wanda annabi ce zai fito daga habasha zai rushe ka'aba hadisin ya tabbata sahihi ne a cikin sahihi muslim annabi ya ce wani mutum zai fito daga afirka mai gwamamiyar kafa haka gwani zai fito haka shine zai kafiri ne zai ja yin jiran kafirai su je su rushe ka'aba wani abin ya zai faru a gaba ma zai faru shi ya sami muktasar ya ce tun da ka'aba ake kallo a yi sallah in aka rushe ta yara ne muktasar ya fara mas'ala kun san cikin muktasar akwai mas'aloli tuli wanda ba su faru ba malamin ne ya tanade su yawwa saboda su ba ba ko da za su faru dai to a san dai an ce wani abu a kansu an ce daga yankin afirka ne zai fito amma ba faɗi takamaimai ƙasar da zai fito daga ciki muawiya magana ce wacce take ainihin wato da yazidu suna zagin sahabbai da sauran bayan Allah wannan magana ce da aka gina ta akan son zuciya da kuma wani abu da a maganganu ne da suka gina su akan son zuciya kowa ya shina cewa an kashe sayyidina Hussein wanda ya kashe sayyidina Hussein yanzu haka ya tafi wajen Allah shi ma sayyidina Hussein yana wajen Allah hukuncin da Allah zai tuni ya ya gama ya gama da waɗanda suka ba ma Hussein ba duk wanda suka kashe bayan Allah sayyidina Umar wani ya kashe shi sayyidina Usman wani ya kashe shi sayyidina Ali wani ya kashe shi sayyidina Hussein wani ya kashe shi annabawan Allah da yawa ma da an kakkashe su to a ƙa'ida ta musulunci bakin ciki ba a mai da shi maimaitin ga maimaituwa inda akwai wani mutum a duniya da za a mai da ranar rasuwarsa ko komawansa ga Allah ta zama ranar bakin ciki ga musulmi to na tabbatar wanda za a ittifaki a kansa babu ko safani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an san ranar da manzon Allah ya koma ga Allah ranar litinin ne 12 ga watan Rabiul Awwal ranar ya koma ga Allah to yanzu shi kenan sai mu bai da rana ta zama duk rana sai mu zo mu zauna mu ta barkewa da kuka mu ta kuka kana sunna ba ta koya mana wannan ba to kenan muka ce kuma duk wani bawan Allah na kirki wanda ya musulunci aiki ko ya shahara ko ya zama babba ko wani annabi ko sahabi ko tabi'i za a mai da ranar rasuwarsa ta zama ranar taruwa a bakin ciki to da duk shekara za ta zama ranar bakin ciki domin za ka sai ka binciko ranar sayyidina Ali sai ka binciko ta sayyidina Umar sai ka binciko ta sayyidina Usman sai ka binciko tawaye tawaye ta abubakar dan ha kashe shi aka aka yi da kansa zubair kashe shi aka aka yi da kansa sahabbai da yawa su abin amma kashe shi aka hamza kashe shi aka abin nan mus'ab bin umair duk sahabbai suna nan dindin dubunnai waɗanda duk kashe su aka yi to muka ce duk zamu da ranar ta zama ranar buki sai da san zuciya shi kun ga ɗaya kenan na biyu shi a ba wai sun ɗauki kashe sayyidina ali ne a'a siyasa suke so su mai da ranar ta zama wata ranar siyasa shi yasa lokacin da ana jinjimu to suka mai da ranar ranar farin ciki wasu kuma suka mai da ranar ranar bakin ciki to sunna bata ce wannan rana ranar bakin ciki bace ko bata ce ranar farin ciki bace akwai wanda suke cewa ranar cika ciki ce ta ake ba mutane dama su yi abinci su aje jela wata suka yanka ta ragon sallah ta taɓoyi tana wani tana tsani ta bushe a zo a dafa ta a tsoma ta a ruwan zafi a dafa a yi wa yara abinci aka ce sun cika cikin su wannan bid'a ne sunna ba ta yadda da wannan ba ko a ce sai an sha ruwan rijiya bakwai ko sai an zura allura bakwai a jikin zare ko sai an haɗi alkama bakwai duk wannan bid'a ce suna ba ta yadda da ita ba ko a ce a yi larabgana gana a ce a yi wa yara rubutun sha a basu su sha maganin bakin ciki da bala'in larabgana laraban ƙarshen wannan wata bid'a ne sunna ba ta zo da wani larabgana ku sunna sunna ba ta zo da wani abu larabgana ba duk wanda ya kirkiro wani abu da sunan larabgana ya dangana wa Allah ko manzonsa yayi bid'a kuma ya saba Allah da manzonsa ko musulunci bai da wannan ba saboda haka babu wani larabgana abinda ya tabbata a hadisin bukhari in ka zuwa fatahul bari juz'i na goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cha yayi akwai wata rana da bala'i yake sauka a shekara amma bai faɗi watan ba bai faɗi shekara bai faɗi rasunan ranar ba yace ku dinga kiccife kwanukanku da korai da randuna kada a bar wani abu a buɗe in ma ba abu da abin da za a rufe abu a samo sanda a dora a kai saboda in bala'in ya sauka ba zai tarar da kwano buɗaɗɗe ba da daddare yana kallon sama sai ya sauka a ciki to irin wannan sai a ci abinci a ciki bala'i ta samun mutane su rasa mai dalili don haka matan ku za ku umarta su dinga kikkiɓe kwanuka da randuna da daddare da su bokatai da su robobi da su cokula da su moɗaye da korai da kokuna da a kife su kalli ƙasa abinda kuma yake drum ya ba shi da murfi sai a nemo wani sanda sai a dora a kai haka kuma wuƙaƙe duk a ɗauke su dan wani shi yake barin abin da za a yanka shi a tsakar gidansa ga tabariya ga muciya ga wuka in ba ya shigo kaga ba sai ya sha wahala ba zai ga abin duka in mutum ya shigo gidansa ya to cikin din kyaure kafin ka rufe gidanka sai ka cikin din ban daki da kicin da ko ina kaga ko ina duk ka haka duk wani guri da duhu kada wani mugu ka rufe gida da mugu in ka gama cikin din komai sai ka zo ka kulla kofa ka bismillah ka kulla kofa ka ka zo kuma ka daddauke duk wani abu mai tsini wani abu mai kaifi a tattara shi a samu wani guri a rufe kada ka bar wani abin da in mutum ya hauro gidanka dan an sha hauro gidan mutane a samu abin da za a kashe su a cikin gida wanda aka kashe da tabarya tabarya ma tun tafi sun gama daka suka aji bayan suna zuwa suka samu abin duka tabarya suka dauka suka dinga buga mata suka kashe to kuma duk wannan abubuwan da ake bada shawara da su su kakkashe fitilu musamman fitila da aka za ta iya haɗa gobara a kakkashe duk wanda an taɓa manzo Allah ya bada wannan doka a masallaci wani ya karya aka gobara a gidansa shi yasa malamai suke ka hadisi a cikin babu ta'azimus sunna idan annabi ya ce ayi abu aka ki ayi sai an ga bala'i gobara ta tashi ta babbake gidan gaba daya sai ce na gaya muku wutan nan baki ya kuce za ku kwanta ku kashe duk wani da suke faruwa ake ta lissafa su a shekara kuta kuta a su ainihin wato ummu muse su a sha a shafa saraka sai an niya su a je gidan babban malami a kallon kaguwa a rijiyar abin nan abin nan tofi a tozali a je a hau dutsen dala duk bidiyoyi ne waɗanda a hankali suna take share abin da kawai ya tabbata a wannan rana shine kawai mutum ya yi azumi ɗaya kafin ko ɗaya bayan biyu kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya kai ni shekara mai zuwa zan azumci tara ma'ana zai tara da goma wata ruwaya ta zo wanda zai azumin ashura ya ɗaya kafin sa ko ya ɗaya bayan sa ma'ana ya gaba yayi bidan ya saba yahudawa in kai na ashura kaɗai kwaya ɗaya to ba ka samu nadawa ji mafi yawan malamai don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ɗaya a jikinsa daidai ƙarshen rayuwarsa ya ƙara ɗaya don haka sai da mutum ya tara goma ko ya goma sha ɗaya an gane saboda yahudu suna yi ko ba a san a daidai da yahudu ko da aikin ladari yahudu suke yi in dai musulunci ya zo mana da canji to mu yi namu ban nasu to da can goma kawai ake yi amma a ƙarshe a hadisin musulman manzo Allah ya ce Allah kai shekara mai zuwa la asuman na tafi'a kun ga kenan sai a hada da goma kenan to wannan shine abin da ya tabbata a sunna dangane ga ainihin wato wannan rana da ake ce mata ranar cika ciki amma wanda suke yin biki su yanki jikinsu ku duba ita kanta gwamnatin Iran ta ga yan shi'a suna yankan jikinsu jini na zuba waccan shekarar gwamnatin ta ce to su dinga zuwa ana ɗiban jinin su mana suna taimaka marasa jini da su zo su dinga barin jini akan hanya hagan bukukuwan ne yanzu amerika ta yi amfani da shi ta daddasa musu bama bamai don ta hada su fada a iraki tunda suna bikin su sabaka dan kashi su tsalle tsalle suna ife ife shi ne amerika ta yi suka daddasa bam a cikin su nufin su idan bam din ya tashi ya kakkashe su su kuma sai su je su samu mutane a cikin gari a kashe kashe kamar yadda suka yi a Pakistan shi a sun fito bikin su suka dasa musu bam suka mutu su kuma suka yi suka suka ci ai masu bin sunna ne aka kai rigima tsakanin su duk wani amerika suka yi amfani da irin waɗannan bukukuwan da ba su da asali don su haddasa fitina a cikin addinin musulunci to ko bid'a kaɗan kaɗan ake fara sai kaga tayi yawa da sauransu to sai dai insha Allah in ji ana koma ga sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam a hankali duk bidoyin nan za su mutu domin yanzu dukkan wani mai kokarin ya raya bid'a yanzu hankalinsa ya tashi dan na gamu da wani dan bid'a yake cewa ai su yanzu ba dan bid'a bane su ne ahlus sunna ce to abin da muke so da bid'a ta zama abin kyama tukunna sai kuma a zo a yi tafsiri ku yadda kuma yanzu ahlus sunna ne kuma kenan bid'a ta zama mun yadda mun ittifaqi mu da ku bid'a ta zama abin kyama to sai kuma a zo a yi tafsirin kuma menene sunna kuma yanzu mun yadda an gawa da bid'a sai kuma a zo a yi tafsirin ne sunna kuma ya ake a gane abu sunna ne ko ba sunna bane sai a zo a ɗauki madubin sunna daga wani ƙarni aka fara sunna waye in kai koyi da shi ake kiran abin ka sunna yawa kaga daga nan sai a zo a tantance ahli sunna a kuma tantance bargurbi wanda yake wato a bakin kawai yake magana Allah ya samu dace to sauran tambayoyin ku nan za mu tsaya saboda ba za a samu damar shiga ga baki daya ba Allah ya mana afuwa Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kare kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimako a ji wanda ya tambayan game da mace da aka an cewa ko an naɗa ruwa mu da tabbas ne mu san me ake ciki ba cin gwamnati tunda ba gwamnatanci muke yi ba wani ya ce ko an naɗa mata ne a ciyamomi a wasu lokal gamma suke son a faɗaka to a wannan gwamnati za ka je ka faɗaka na wajen karatu a shifa ne ba ruwanmu da wannan abu
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين إلا أولياء الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تدعون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يشعرون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم كتب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يتبع يكن لكم رسول الله لو يرئيتهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قدير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله